إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar goma ga watan rabi'ul sani hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 31 ga watan januwari shekara ta 2015 wannan shine kaset na bakwai daga cikin jerin giyar kasasuwan karatun littafin iqtida'us siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafan shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara asalin wannan karatu wato ci gaba ne daga cikin karatutukan da babban malami Sheikh Muhammad Awwal Adam Al-Albani rahimahullahu ya assasa a wannan makaranta mai albarka ta Darul Hadith Salafiyya da ke nan Zaria a Najeriya a inda ya assasa karanta da littafan magabata salaf daga cikin marubuta waɗanda suka yi ma addinin musulunci da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama hidima ta gaske irin su ibnu taymiya irin su ainihin wato ibnu qayyim al-jawziya da sauran malaman wannan makaranta ta ibnu taymiya mai albarka wannan littafi na iktida'us siratal mustaqim yana magana ne akan wata ka'ida mai muhimmanci game da ka'ida ta aqida ta al-wala'u wal bara shine hani game da koyi da kafirai da sauran maguzawa da waɗanda ba musulmai ba da kuma ƙoƙarin karanta da al'ummar musulmai su zama suna da ƙaunatar junansu da kuma baiwa junansu ainihin wato uzuri da nasiha Allah ubangiji ya samu dace idan jama'a masu wannan karatu ba su manta ba muna tattauna muqaddimar da babban malami al-ustadh doktor Nasir ibn Abdul Karim al-Aqal farfesa na aqida da mazhabobi na ainihin zamani a jami'a ta ainihin wato a Imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyya wanda ya tahqiqin wannan littafi a wannan bugu na Darul Fadila muna jin ainihin wato bayanan da ya kawo a muqaddimar da yayi mun karanta al-mawdu'u as-salif yayin da ya bayani dangane da asaru tashabbuhi ala al-umma ta'asirin da kama da kafirai yake wa al'ummar musulunci zamu tashi inda yace al-mawdu'u ar-rabi'u qawaidu asasiyya fi tashabbuhi maudu'i na hudu yana magana ne akan wasu ka'idoji waɗanda suke na ainihin asalin tushen da ake kafa wannan ka'ida game da kamantakekeniya da kwaikwayon kafirai malam nasirul aqali yace istata al muallif min khilal isti'rad al adillati min al qur'ani al karim ibn taymiya yayi kokari wajen tattara dalilai daga cikin alqur'ani mai girma ثم من السنة المطهرة سأنن daga cikin sunna mai tsarki alwarida dalilan da suka zo fin nahyi an tashabbuhil muslimina bil kufar dalilan da suka zo suna bayani akan hana musulmai daga yin kama da kafirai wajtima'i wa ijma'il muslimina fil usul al fadila ala zalika sannan ibn timiya ya tattara bayanai waɗanda suke nuna ijma'in da musulmai suka yi a zamunan nan masu falala ma'ana zamunan nan guda uku khairun nasu karni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum wato a ijma'in da suka yi akan tabbatar da wannan ka'ida an yi wusilana ila nata'ij taliya daga karshe ibn timiya ya tike zuwa ga conclusions masu zuwa ya fitar da waɗannan ainihin nata'ij din da gaske nata'ij din akwai fadin cewa anna jinsal mukhalafati lil kafirin wal a'ajimi wa nahwihim amrun maqsudun lishari ma'ana bayan da ibn taymiya ya gama tattar waɗannan nasoshi ya tattauna su ya ainihin yi dirasa a kansu sai ya tsamo waɗannan hukunce hukunce daga cikin su cewa daga cikin hukunce hukuncen da ya iya tsamowa daga ciki akwai faɗa cewa abinda ake ce ma kwaikwayo da kafirai ga baki ɗayan shi a jumlarsa wani al'amari ne amrun maqsudun lishari wani abu ne wanda shari'a da gaske take nufi ta hana ba al'amari ne na wasa ba وأن التشبه بهم منهي عنه في الجملة dan haka aka hana koyo-koyo da su a jumlace gabaki daya fi ammati umurihim ad-diniyya wad-dunyawiyya a cikin al'amarin da ya shafi addininsu da al'amarin da ya shafi duniyarsu ma'ana al'amari ne mai muhimmanci magana akan hana kwaikwayo da kafirai dinnan shari'a musulunci ba ta ɗauke shi da wasa ba don haka ta hana a jumlace koyi da abin da ya shafi kafirai akan al'amarin rayuwarsu ko addininsu natija ta biyu anna hunaka umuran khussat bin nahyi akwai abubuwa da suke an keɓance su da hannun an faɗi su ƙarara wa waradat biha sunna bi ainiha kuma sunna ta zo ta yi bayanin su ayan ɗin su ta faɗi su ɗaya bayan ɗaya kalbina'i alal quburi kaman yin gini akan kabari al'ada ce ta kafirai ta addinin su kuma sunna ta yi hani game da wannan kai tsaye wattikhadhiha masajid da kuma ɗaukan watin wuraren da suke makabartu ne a watsayin wurin sallah wurin ibada wannan mana daga cikin al'adun kafirai a cikin addinin su wanda suna ta fito karara ta nuna hani game da shi wa halqil liha da kuma aske gemu wa ifa'i shawarib mutum ya aske gemu ya tara gashin baki wannan mana daga cikin al'adun kafirai wanda ainihin karara sunna ta nuna hani game da kwaikwayon sa akai wal akali wa shurbi bishimal da cin abinci ko shan abin sha da hagu wa nahwi zalika da ire-iren waɗannan waɗanda aka same su a cikin ɗaiɗaiwan hadisai na annabi sallallahu alaihi salama wanda suke nuni zuwa ga hani game da koyi da kafirai a ɗaya daga cikin waɗannan al'adu nasu natija ta uku anna mukhalafatahum fi ammati umurihim aslahu lana nahnu almuslimina fi dinina wa ukhratina cewa lalle mu saba wa akhiratina ko na fi duniyana wa akhiratina cewa lallai saba makafirai a cikin al'amuransu gabaki ɗaya aslahu lana shi zai fi kawo mana mafita shi ya fi dacewa da mu shi zai sa mu zama masu nagarta mu musulmai a cikin harkar duniyarmu da harkar lahiran da cikin natija har ila yau an tashabbuha man fi'atin min almuslimina bil kuffar amrun la budda an yaqa kuma ibn taymiya ya tantance cewa daga cikin abin da ya gano a cikin waɗannan nasoshi shine cewa aukuwar a samu musulmai suna kwaikwayon kafirai wannan wani abu ne da dole sai an samu wasu musulmai sun yi musulmai ba za su taɓa wayan gari a ce dukansu sun ki kwaikwayon kafirai ba sai an samu wasu da za su zama 'yan baya ga dangi za su fanɗare ma ƙa'idar da musulunci ya kafa su ƙi jin nasihohin da addinin ya yi su ƙi sauraron watin hannun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi su wuce su azarbabi su dinga koyan kafire wannan sai ya faru labudda misdaqan li ikhbari rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bidalika wannan gaskatawa ne ga watan labarin da manzon Allah alaihi salatu wassalam ya bayar cewa lalle haka zai faru wa anna Allah ta'ala hazzara min dalika da kuma cewa Allah madaukakin sarki yayi tsoratarwa game da haka din wa amara al-muslimina bil istimsaki bil haqq kuma Allah ya umarci musulmai da su riko da gaskiya wasabati kuma su tabbata wasabri su yi haƙuri ragma wuqu'i bawa'ifa minhum bil mahdhur duk da wasu daga cikin musulman za su fada cikin wannan abu da aka yi hani wannan abu ne da al'amari ne dole sai an samu wasu musulmai sun auka gare shi Allah ya shirar da mu annahu laysa shay'un min umuril kuffari fi dinihim wa dunyahum illa wa huwa ya ce babu wani abu a cikin al'amuran kafirai cikin addininsu ko rayuwarsu illa wa huwa sai ya kasance imma fasidun ko ya zama ɓarna ce tsantsa wa imma na ƙisun ko ya zama tauyayye ne fi akibati a ƙarshen shi zai zama da tawaya hatta mahum alaihi min itikani umuri duniyahu har abin da suke ciki na ƙwarewar da suka samu game da al'amuran duniya irin yadda suka fahimci rayuwar duniya suka tsara ta suka gyara ta suka gyara biranensu suka gyara makarantunsu suka gyara tsare-tsaren harkokin tattalin arziki da siyasa da zamantakewa da sauran al'amuran da suke ake suke tutiyar dinnan cewa lalle su sun kai matuƙa wajen wayewa kai wajen civilization har waɗannan abubuwan da ake gani babu shakka akwai na ƙasa a cikinsu malam zai mana bayani akai yace a imma fasidun wa imma naqisun fi aqibatihi hatta ma hum alayhi min itqani umuri dunyahum qad yakunu ittiba'una lahum fihi mudir mudirran yana yiwuwa kaga idan mun bi su akai za mu samu cutarwa in ma bi duniyana ko dai cutarwa a cikin rayuwar ta addini da ta duniya wa akhiratina ko kuma a cikin rayuwar lahira au ahaduhuma ko dai mu samu cutarwa a cikin duka biyu ko kuma ɗaya daga cikin su wa illam nudrik zalika ko da bamu riski haka ba ma'ana inda zamu biye mu turawa mu ce a ai muna ganin abubuwan da suke yi na ci gaba da sauransu kawai mu mika musu wuya gabaki daya babu shakka sai mun samu kanmu a cikin wasu tuba-tubai ko da bamu riski haka ba ma'ana dole ne a dinga sara ana duban bakin gatari inna salafana fil qurunil fadila lalle magabatan mu a cikin zamunan nan masu falala kanu qad fahimu hadhihi alqaida babu shakka sun fahimci wannan ka'ida ta hana koyi da kafirai fahaman jaliyan fahimta wata take ta fito da al'amari karara wa amilu biha kuma sun yi aiki da wannan fahimta wastadalla al-mu'allif ala zalika bi ijma'ihim ala tahdhir al-muslimina min zalika ibn taymiya yayi hujja da haka wajen nuna ainihin wato ijma'in da musulmin farko suka yi a cikin waɗannan zamunna masu falala wajen tsoratar da musulmai game da haka wa ala saddihim zari'ati ilai dai da suka kokarin katange wato zari'a barnar da za a samu ko wata mafaka da za a samu za ta kai musulmai zuwa ga kwaikwayo da kafirai wa ma usira anhum min aqwalin da kuma bayanin da ibn taymiya yana abin da aka ruwaito daga ainihin wato malaman farko na maganganu wa af'alin da ayyukansu wa mawaqifu da ainihin wato wasu matakai da suka ɗauka la takadu tuhsa waɗanda baya ƙididdige su ba wa kad aurada min zalika al-kathira ibn taymiya ya kwararo bayanai na maganganu da ayyuka da matakin da malaman farko daga cikin sabai da tabi'ai suka suka ɗauka wajen hana kwaikwayo da kafirai ya kwararo su bila adadi wa yajibu alal muslimina al-yau malam matar malam nasirul aqal yace wajibi ne ga musulman da suke rayuwa a yanzu an yudriku haza su fahimci wannan ka'ida cewa lallai watan wani al'amari ne koyo koyo da kafirai abu ne da shari'a ba ta yi wasa wajen hana shi ba sannan kuma saba musu da zamu yi shi yafi mana nagarta shi da kawo mana mafita duk da yake mun san cewa dole wasu mu sai sun auka makwai koyo da su tunda al'amari ne da annabi ya riga ya bada labari a cikin hadisi ingantacce sannan kuma mu gane ko da a cikin al'amuran da muke ganin kafirai sun kware game da su to sai mun yi takatsantsan wajen me za mu ɗauka me za mu bari duk zai mana bayani akan waɗannan kuma mu gane cewa magabatanmu su sun fahimci wannan ƙa'ida da haka ba su yi wasa ba wajen magana da aiki game da hani ga wannan kwaikwayon ya ce waɗannan abubuwan wajibi ne musulmai yau su fahimce su wa ya amalu bihi kuma su yi aiki da waɗannan ƙa'idan wa an yakunu hadirina min kulli ma yasturu anil kufar su zama masu takatsantsan game da duk abin da ke fitowa daga hannun kafirai min itiqadatin kamar na aqidu ra'ayoyi da kafirai suke da su wa afkarin da tunane-tunanen kafirai wa saqafatin da wayewar kan kafirai wa adatin da al'adu irin na kafirai wa azziya'in da suturu irin na kafirai dole ne musulmai su zama suna takaran tsan game da waɗannan abubuwa wa ghairiha da wasu abubuwa da suka shafi kafirai waɗanda ba waɗannan ba fa innal kuffara al-yawm malam ya ce domin kafirai a yanzu da muke rayuwa ɗin nan ragma mahum alaihi min tafawukin fi umuri dunyahu duk da sun samu ɗaukaka zamani ya juya zuwa gare su suna da wata ɗaukaka ta musamman game da al'amuran rayuwarsu na duniya laisa ladaihim ma yurshidul muslimina ila alhaq jama'a ku ji wannan magana kafirai ba su da wani abu da shirya da mu zuwa ga gaskiya duk abin da suke da shi gayatul amri shine mu ci moriyar shi a duniya ko kuma mu juya shi mai wani aikin addini da shi amma ba su da wani abu na shirya da muke nema babu sawa'un a cikin tunaninsu ne a cikin ilmominsu ne a cikin ainihin rayuwarsu da al'adunsu ne a cikin intajat da suke yi ne na technology da muke amfani da su babu wani abu wanda suka yi shi wanda sun yi shi ne don a samu shirya ta hanyar shi su ma ba su yi don su kansu shirya ba balantana hasu ba wani shirya ya kamata mu fahimci wannan wannan magana jama'a da matukar muhimmanci magana ce ta wani malami muhannak farfesa ne a akida ku ji abin da yake cewa fa innal kufara al-yawm ragma ma hum alayhi min tafawuqin fi umuri dunyahu waɗannan kafirai jama'a duk da abin da suke akai na daukakar da suka samu al'amarin duniya laysa ladaihim ladaihim ma yurshidu al-muslimina ila al-haqq ba su da abin da yake zai shaitar da mutane zuwa gaskiya aw yahdihim ko ya sanya musulmai akan hanya li asbabil izza ta akan hanyar daukaka a duniyar ma ita kanta wan nasri was sa'ada ko cin nasara ko samun zaman lafiya babu wani abu da suke dan taimakon musulmai dan taimakon kansu kawai suke yin kansu kawai suna sabin interest din su ne na ainihin ko dai na mulkin mallaka da danniya ko na tattalin arziki ko na ainihin wato kokarin danne mutane da sa musu ra'ayoyi da sunan wannan globalization da sunan democracy da sunan capitalism da duk sunayen da suka sa waɗannan abubuwa da waɗannan ra'ayoyi da waɗannan tunane-tunane suna yi ne kawai dan masalih ɗinsu hatta da magunguna da suke sayo mutane su sha in ba su da lafiya ba wai suna sayo mutane ne dan mutane su sha su warke ba dan su yi kasuwanci ne kawai da haka suke zama musamman su kirkiro cututtuka dan su yi musu magani dan su kirkiro magunguna da za su siyar idan an cuta ya kamata mu gano ba sa taimakon mu ya kamata mu gano wannan sam kai hatta da irin abin da suke bayarwa da suna na zahiri na taimako ta karkashin USAID ta karkashin UNESCO ta karkashin Human Rights Watch ta karkashin Red Cross da duk sauran waɗannan kungiyoyi na na masuniya extension na masuniya dukkaninsu suna da wasu wato protocolat a ƙasa waɗanda su ne asalin manufa babu yadda za a yi su baka kawai shikenan su kyale ka ko su su baka bashi ta IMF, IMF ko kuma ta World Bank ko ta wane ne duka abubuwa ne waɗanda suke yi ba don maslaha kowa ba sai tasu ya kamata mu san wannan har taimakon da suke bayarwa da suna a kai ma makarantu ko jami'o'i ko cibiyoyin ilimi ko a zazzaɓi mutane a ce a kai su wasu ƙasashe a je a musu training a je su yi manyan digiri su yi PhD su yi postdoc su yi wane ne duk waɗannan wasu salo ne na musamman na ainihin wato batar da mutane kuma duka suna bin karkashin ka'idojin da suke bi ne na irin rayuwarsu ta duniya cewa dole su ci gaba da mallake duniya da haka duk wani bincike da wani masani zai ya faɗa musu cewa to ga yadda ya kamata fa abu da waɗannan baƙaƙen fata da larabawa da musulmai don a ci gaba da danne su sai su ɗauki waɗannan recommendation ɗin su ne ake ta aiwatarwa har yanzu su ne ake ci gaba da aiwatarwa kaga wannan abubuwa suna ci gaba tafiya yadda suke faruwa a haka da haka ya kamata mu zama da bala'in takatsantsan game da wannan abun jama'a kowa dai ya ga irin matsalar ta faru da allurar rigakafin nan da ake ta yayatawa ta polio dan me za a matsa mutane dole sai sun yi ta bayan sai ka karaɗe garin nan ko jihar nan baka san me fama da cutar ba amma ga masu malaria nan bila adadin dan me ba za a ba su magani kyauta ba ga masu typhoid ga masu ciwon zuciya ga masu ciwon hanta ga suna ciwo iri iri wanda idan kisa ne da bala'i ya fi wannan ciwon da ake ta yayatawa kai amma dan me za a kafa a ce a kafa a tsare cewa su shi to kenan akwai lauje a cikin nadi to ya kamata mu gane wannan kafirai babu su da wani abu da zai shatar da mu ba su da abu da taimake mu a rayuwar mu domin su taimake mu asalin taimako babu abin da zai jawo mana sa'ada tare da su ba sa neman mu da ainihin shiriya ba sa neman mu da sa'ada ba sa neman mu da wannan kai jama'a hatta da gadgets da ake yi irin na yanzu da devices za a gansu wai da qur'ani a ciki kana tsammanin bature yayi wannan dan ka kanta Qur'ani ka samu lada ne kana tsammanin ɗaya suke da alarma mai koyara hadda wanda yake yana yi yana sa ran cewa wa tarduna min Allah ma la yarjuna shi akwai abin da yake nema kana tsammanin yanzu China da Faransa da da da Burtaniya da suke waɗannan abubuwa su saka Qur'ani a ciki su saka hadisai sun yi ne dan musulmai dan yada addini sun yi ne saboda abin yana da marketability saboda ana sayi abin da suke kalla kenan da haka za ka iya ganin a cikin device ɗaya akwai ƙwar'ani akwai bible ba ruwansu kawai tun da dai akwai akwai wato a target abin nan customers target consumers wanda tabbas za su siya to kawai za a yi da gadin nazar akan shi ya yi da abin kawai bai da shi ba na fata zama mana fahimtar wannan ba shirya suke neman da ba in muka fahimci wannan ko to za mu iya watin ganin meye abin da dan zai zai magana akan akwai abin da tabbas za mu bukata daga gare su to wannan sai mu karɓe shi bisa gwargwadon bukata to wannan ka'ida ya kamata kullum mu dinga tunawa cewa ba fa shari'a suke neman mu da shi ba mu ne muke juya abin zuwa ga shari'a bature bai lasifika nan dan ayi karatu ba ha faɗa aqida a karantar da sunna bai kyamara nan da a ɗauki karatu ba duk bai yi su don haka ba bai yi kwamfuta don a yi saving ɗin littafai da packages da application wanda za su karantar da mutane ko su taimake su akan addini ba da haka in ka duba ma ba za ka ga ya ce ga inda za a saka a religion folder ba sai dai music kawai da zai ce maka music da pictures duk ƙwararren da zaka saka a cikin music yake a gurin shi a matsayin kiɗa yake ba haka bane Allah ya shirar da mu shine sai mala yake cewa fa inna zalika innama yakunu birruju'i li kitabillahi ta'ala kadai shari'a za ta faru ne kawai zuwa da hanyar komawa zuwa ga littafin Allah madaukakin sarki wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa tamassuki bil islami haqqan da kuma riko da musulunci na gaskiya alherin Allah ya kai ga malam Musa mai shawi limamin juma'a jiya hudu ba da yake yi kenan duk da ya gama lissa matsalar Najeriya hankalin mutane ya tashi sai ce mafita kuma ita ce kai kuma ga addinin gaskiya babu wata mafita ba haka ba jama'a ya kamata mu fahimci wannan babu wata mafita in ba kuma ga addinin gaskiya ba dan ina zamu fahimci haka sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo fara wa'azi a Makka kasan Makka ta lalace fiye da Najeriya din nan barnar da ake a Makka ta da ake a Najeriya da zalunci da cin amana da mugayen ayyuka da fasadi da barnar da ake a kasan Makka har yanzu ba taɓa yin irin ta Najeriya ba dan a Najeriya hayin da ba a kashe mutane da ransu kawai a ce a tona rami a sanya ƴa mace a rami a rufe ta ba a wannan hayin ko a Najeriya hayin da ba a kai ga lokacin da za a ce ga mutane suna ainihin wato ire-iren abubuwan da ake a jahiliya na alkarru alfarru fada kawai babu kakautawa a kusa karar da gari hayin da ba a kai wannan ba ma'ana ba a kai jahiliyar da ake a yanzu ba ta kai irin jahiliyar su Abu Jahal ba amma da manzo Allah sai sama bai ci gaba da karantar da addini na gaskiya bayan shekara goma kafin a kifa akan shekara ashirin gaba ɗaya ƙasar makka ta canza akai fatu makka akai kaza akai kaza shikenan kowa ya zama mutumin kirki wanda ya zama mutum banza sai dai ya gudu ko kuma ya buya me ya canza shikenan bin addinin gaskiya kuma akan wannan manhajin addinin gaskiya na bayan shi suka tafi khulafa'ur rashiduna al'amari bai fara lalace musulmai ba sai da musulmai suka koma kan sarautar gargajiya suka fara komawa kan al'adun gargajiya da kwaikwayo da kafirai na farko tun daga cikin sarakunan daular bani umayya da suka koma yadda sarakunan da suke mulkin gado ayyukan barna a samu sarki na musulmai mashayin giya mabarnaci macuci mai zaluntar talakawa a samu talakawa macuta makaryata masu zaluntar junansu daga ne al'amari yadda ce musulmai suka tashi daga kan yadda suke ina fata mun fahimci wannan sai da aka kai ma a zamanin sarki Abdulmalik dan Mirwan Abdulmalik dan Mirwan na'am shine suka dinga rigima da da wannan ko da Abdullahi dan Zubair ko lokacin Abdulmalik dan Mirwan a lokacin ne musulmai suka fara samun wahani na farko za a biya bada labari karanta littafin ainihin wato al-ibar fi khabari man ghabar zahabi ya ce a wannan lokacin aka zo wai rumawa waɗanda ke ƙasar turkiya kenan gefen daular musulunci ta ƙasar ainihin wato sham suka zo suka kawo musulmai farmaki wannan sarki a lokacin abdullahi ya fita ya je ya ba su haƙuri suka ce ba za su haƙura ba sai dai ya dinga kawo musu itawa ya dinga kawo musu ya ake cime da wasu kenan haraji ko dukkan sati ba wai wata ko shekara ba duk sati zai ba da dirhami dubu ko dinari dubu na manta asalin adadin ya yadda sai zahabi ya ce wa haza awwalul wahani lil umma yace wannan shine farkon wulakantar da musulmai suka fara yi tun bayan da annabi kafa daular musulunci me ya jawo yace rabuwar kan musulmai a lokacin ga halifa abdul malik bin a kasar sham ga wani halifa a kasar makka shine abdullahi dan zubair ga wani can ya ware muktar bin ubayd sakafi a kasar iraki kowa yace shi ma halifa ne wannan rabuwar kan da kin gaskiya da kowa yana son mulki zahabi ya ce wallahi wannan shine farkon wulakanta da musulmai suka yi to tun ma wancan zamanin kenan ina kuma ga yanzu da ka musulmai ba su taba samun kansu a cikin daukaka ba jama'a sai sun koma abin da ya daukaka mutanen farko musulman farko in ba haka ba sai dai mu ta faɗi tashi mu ta jin haushin junan mu mu ta ƙarya mu ta barna sai dai kuma Allah ya ya ya mu da rahama shi kawai in ya ga dama Allah ya shirin da mu wannan magana malam ya ci gaba da cewa ammal ifadatu mimma inda kuffarin yau amma cin moriyar abin da ke wurin kafirai na yanzu min sina'atin kamar na daga ainihin sana'o'i abubuwan da suke aiwatarwa a manufacturers ɗinsu abubuwan kayayyakin masana'antu waɗanda ake sarrafawa wa ulumin tatbiqiyya da kuma kimiyya a aikace applied sciences wato kimiyya da ake amfani da ta aikata abubuwa a kera abubuwa ababen hawa ababen more rayuwa ababen jin daɗi abubuwan da suke na amfanin sadarwa da sauran dai waɗannan muntajat wannan duka product ne na apply na application da ake ma kimiyya a ilmance wa nahwiha da ire-iren waɗannan abubuwa fa hadha amrun akhar wannan wani al'amari ne daban la alaqata lahu bi mawdu'i tashabbuh wannan bai da alaka da mawdu'in kama da kafirai ma'ana amfani da computer kan kafirai ne suka yi ta ba kama da kafirai bane amfani da fasahar da kafirai suka kawo turawa don sarrafa kayan noma tun daga ainihin wato tsirrai da livestock yadda ake yi yanzu tsirrai da, da dabbobi ko ba koyi da kafirai bane hawa jirgin sama ba koyi da kafirai bane amfani da mota ba koyi da kafirai bane amfani da abubuwan da kafirai suka kawo na fasahar gine-gine yadda gini zai zauna lafiya lau ba irin gini namu na talakawa da za a dinga yi duk dirani sai an mushi yaɓe ba wannan gini na siminti da tiles da gilasai da pop da waye wannan ma ba koyi da kafirai bane domin waɗannan duka wato sakamakon ilimi ne ilimin nan ko babu wanda yake da monopoly akan shi duk wanda ya koya zai iya bai da alaka da kafirci ko musulunci ma mu musulmai muna saita shi ne ta yadda zai zama cewa bai saba wa asalin abin da musulunci ya dora mu akai ba su kuma ba su da wannan domin su zaman ka'idar ta farko da ta kai su ga wannan ci gaban da suke takama da shi shine baran-baran da irin addinin da za su ki wanda ma kuma addinin ƙarya ne duk wanda ya san tarihin advancement na technology a wajen turawa ya faru ne bayan abin da suke kira da suna ainihin wato revolution da suka yi wanda ya faru akan wato scientific revolution da suka yi shine an samu wato juyin juyi hali na kimiyya wanda bai faru ba sai da suka yi tawaye mafastocin su suka kashe su suka kona coci suka ce ba ruwansu da Allah ba ruwan Allah da su ba ruwansu da Jesus ba ruwan Jesus da su za su yi duk abin da suka ga za su iya sannan suka samu wannan ci gaba za ka zama ci gaba ne amma irin na mai haƙar rijiya kullum suna ci gaba a fasaha da kimiyya amma kuma suna mugun ci baya a al'adu da halaye da ɗabi'a da zamantakewa ka duba ga yadda suka yi baran-baran nan sun ci gaba a kimiyya nan kuma sun ci baya har ƙarshe a halaye da ɗabi'u na fata mun fahimci wannan da ka bature bai da tausayi bai da imani bai da zumunci bai da kawaici bai da sanin ya kamata duk waɗannan halayen da addinan sama suke propagating suke cewa aikata ba ruwan shi da su me ruwan shi kawai da me yake ruwa da shi kawai madda materialism me zai samu wata riba zai ci ya za a ya ɗaukaka ya za a ji labarin shi a duniyan nan ya za a ce shi ma ya yi fice ya za a yi breaking ɗin record ɗin da ya gabace shi abin da dame shi kawai kenan ma'ana ya alamuna zahiran min alhayati duniya ba wani shafe shi da abin da yake da alaka da lahira sam bai ma yadda akwai ta ba to irin wannan watin abin nan din da suke ciki ba ruwanmu da shi amma waɗannan muntajat na technology da waɗannan fasaha na zamani to amfani da su da cin moriyarsu da sawwara su zuwa ga yadda zaka gyara taka rayuwar da taka da naka addinin to wannan ba shi da alaka da kai da kafirai لأن هذه العلوم والصناعات ليست من خصوصيات الكفار so da waɗannan ilmomi da waɗannan ainihin sana'o'i ba sa daga cikin abin da da an gan shi za a ce wannan na kafirai ne baya cikin baya cikin khususiyar kafirai yanzu da zaran mun ga mutum ya aske gemu ya saki wando za mu fara tunanin wannan fana kama da kafirai wannan yana ba cikin kwakwalen mu ko amma da an ga mutum yana buga waya fa za a fara tunanin kama da kafirai sai dai an je na cewa hello misali ko sai aji yana irin gaisuwar kafirai amma mujarradin buga waya ko dan an zo an ga ya, share gidan shi ya saka tile ya goge ko ina an yi screeding fenti ya zauna lafiya lau sai ce kai wannan fa yana koyi da kafirai ba wanda zai fara wannan tunanin saboda baya cikin khususiyar su kafin su yi wasu sun yi kafin kafirai su kai ga fasaha da kimiyya musulmai sun kai ina fata mun fahimci wannan ashe ba khususiyar su bace to mu gane da ake gane koyi da kafirai shine abin da zaran an gani zai zo cikin tunanin mu cewa to wannan irin na kafirai ne duk wanda ake wandan shi aga ya ja kasa to an san wannan irin wandan kafirai ne duk wanda aga yana cin abinci da hagu an san wannan irin cin abincin kafirai ne in an kaga mutum yana gaisawa da mata an san wannan irin al'ada kafirai ne duka da an ga wannan ko za a gane haka amma da an ga mutum yana lissafi mathematics za a ce yana al'ada kafirai ba wanda zai fara tunanin haka to kaji inda shedan ya zo wa yan boko haram kenan kasa bambance waɗannan abubuwa da haka sai suka ce duka komai kafirci ne to dama kuma haka khawarijanci yake komai kafirci ne yin ƙarya kafirci ne yin munafurci kafirci ne yin sallah a makarama kafirci ne komai khawarjanci kenan Allah ya tsare mu shine sai malam yake cewa wa inhtakaruha duk da yake a yanzu kafirai sun yi ihtikari sun yi monopolizing sun katange waɗannan ilmomi babu wanda za su bari ya kai ga ilmomin sai su babu wanda za su bari ya ci gaba sai su haka suka katange abin sun mai da mu kawai wato tsantsagariyar wato consumers bloody consumers ba mu da aiki in banda consumption na istihlak mai sunan shi da hausa ne amfani go mu ne wato kwastomi na ƙarshe waɗanda idan mun siya abin sai dai kawai mu yi mu lalata shi mu ci more shi babu wanda a cikin mu yake yin wani abu mu musulmai mu larabawa da baƙaƙen fata 'yan afirka da asiya sai ya zama tura suna da hannu akan me zai yi me ba zai yi ba su kuma su kadai suka ba wa kansu yanci da izinin su yi abin da suka gada ma sun tsare siyasa sun tsare tattali sun tsare harkar tsaro da mulki da danniya da wariya komai su suke same sun da suka gada ma su za su ce wannan daidai ne za su ce wannan ba daidai bane duk aka ga zalunci na farko misali da aka ce demokradiya gwamnatin mafi yawa abinda mafi yawa suke so to sai ka dauka tun daga gwamnatin duniya ita ce UNO ko United Nations Organization ba ita ke takama ce gwamnatin duniya ba to wannan kamata yayi misali da sai ai akwai wakilai kusan duk kasashen duniya amma sai aka ware wasu guda biyar kaga akalliya ce su ba aksariya ba sai aka ce kuma suna da veto power veto shine suna da dama ko da duk saura sun goyi bayan abu wanda a kaidar demokradiya ya kamata a ce shi za a yi kenan amma guda ɗaya a cikin nan ta ce a to ba zai yi ba kaga sun kai demokradiya tun daga nan saboda su suka sa mata suna demokradiya da haka sai abin da suka ga dama za su define dinta a lokacin da suke so su ce wannan shi definition dinta an jima karan sana mata definition haka a rana ɗaya sai a mata definition uku yes a yayin da wani zai magana a ce wannan yana antisemitic yana sukar yahudanci yana sukar jinin banu isra'ila maganar shi mummuna ce ko yana hate talk yana magana da ta jawo gaba an jima kaɗan wani sai a ce wani irin wannan magana akan wasu daban sai a ce yancin ra'ayi ne idan ka soki musulunci da sunan shi yancin ra'ayi yancin faɗa albarkacin baki in ka soki holocaust sunan shi antisemitic in ka soki mata sunan shi head talk ko kuma a ce anti-gender wane ne wane ne in ka wata suka game da wani mutum sai a ce sunan shi abin nan wato defamation kowa abin da ya yi sai a ba shi definition daban babu mai iyar guda ɗaya edward snowden ya tona asirin america an ce ya ci amanar ƙasa salman rushidi ya yi musulunci ɓatanci an ce yancin faɗan albarkacin baki ne da haka suke wannan shine ihtikar da suka yi abubuwa da haka ilmomin ne ba za su ba ku asalin yadda suke ba sai dai su ba ku abin da ya samu na rantsi da Allah jama'a akwai wani ɗalibi da muka taɓa wannan ni yake gama ba wai labari ba ne cewa suna karatu a wata ƙasar ƙasashen turawa yana koyan ilimin likita ne sai suna yin kurakurai sai malamin yake ce musu oho ko ku yi daidai ko ba ku yi daidai ba ruwanmu in kun gama za ku je kashe yan uwanku ne ya ce haka ya gaya musu a cikin lab ana yin an yi kuskure bai gyara musu kuskuren bai ce oho ko ku daidai ko ba ku daidai ba ku ka jiyo so don kun gama za ku je kashe ƴan uwanku ne ma'ana an kuka gama kuka zama kwak kuka jiyo idan da nasu ne za su musu haka ma'ana har ilimin ma ba za a koya muku shi da nagarta ba sai an muku wani babaro do a cikin shi to shine ma'ana ihtikar din ku duba ku gani jama'a haka gaba ɗayan duniyar musulmi take rayuwa a cikin wannan kaskanci da wulakanci kuma kamar yadda malai faɗa ba za mu taɓa daga cikin shi ba sai mun koma cikin hayyacin mu me hayyacin mu mun koma asalin abin da magabatan mu suke akai Allah ya shirye da mu shine sai malam yake cewa kama anna wa li'annaha min imkanatin bashari imkanatun bashariya saboda waɗannan ƙwarewa ne na ɗan adam labudda an tatawaffara inda man yahrisu alaiha babu makawa dole ne mutum ya samu ƙwarewa mutukan yayi kwaɗayin ƙwarewa wa yunammiha kuma ya tsaya ya reni wannan ƙwarewa wa yajiddu fi tahsiliha ya tsaya yayi kokari wajen iya wannan ƙwarewa sawa'un kana musliman aw kafir daidai wa daida musulmi ne shi ko kafiri ma'ana musulmi da kafiri kowa zai iya koyan sana'ar tela ya kware musulmi da kafiri kowa zai iya koyan gyaran mota ya kware ko to haka kuma musulmi da kafiri kowa zai iya koyan lissafi ya kware kowa zai iya koyan tukin jirgin sama ya kware kowa zai iya koyan sarrafa bindiga ko wani na'ura daga cikin na'urori ya kware bai da alaka da addinin ka ko rashin addinin ka daka imkanat ne na na dan adam ina ba ta fahimci wannan daka zaka ga akwai yanda akwai jarumai a cikin musulmai a cikin kafirai waɗanda suka iya likitanci haka kuma akwai jarumai a cikin musulmai wanda suka iya likitancin wanda iyawarsu ba ta gaza ta waɗancan ba ashe abin bai da alaka da addini kenan asali abin yana da alaka da koya ne da iyawa da ba da lokaci da ba da muhimmanci haka duk abin da yake haka to matsayin shi kenan duk abin da yake kowa zai iya yi baya identifying din cewa ga addinin da yake ciki bai da alaka da wannan kamar misali yanzu aikin likitanci da ba da magani da kula da marasa lafiya da bincike game da cututtuka duk abin da ke da alaka da kimiyyar lafiyar dan adam ai musulmai ne kan gaba a tarihi musulmai su suka fara yin irin abin da za a kira da suna teaching hospital a tarihin duniyar nan a bagadaza a daular abbasiya musulmai suka fara yin wannan karanta tarihin a cikin littafin ainihin albidayatu wan nihaya musulmai ne suka fara kirkiran wurin da za a ce gashi an zo ana kwantar da marasa lafiya kuma ga kwararrun likitoci ga ɗalibai masu koyon sana'ar likitanci suna koya musu a aikace ba shi teaching hospital ba musulmai suka fara yin wannan shekara fiye da dubu da suka wuce musulmai suka fara kirkiro ka'idoji na lissafi waɗanda ake amfani da su har yanzu wajen ɗauwara applied ainihin mathematics da ake kirkiran abubuwa na ababen hawa da ababen lissafi da na'urori kenan ashe abin bai da alaka da kafirci ko musulunci musulmai a andalus su suka fara ɗauwara sana'a ta ainihin irin wannan modern architecture ko kuma a ce medieval kenan ko wato tsarin gine-gine irin na wancan zamanin musulmai a lokacin su suka fara kirkira yadda za a yi gilashi yadda za a yi wundo a ga waje a ga ciki ba tare da sanyi ya shigo ba haka musulmai suka yi wannan ci gaban a andalus duk yana cikin tarihi kafin kafare su zo su kafin waɗannan kafaran su yi wasu nau'in kafaran sun yi ma'ana kafaran da ba turawan yamma ba kuma ko a yanzu kafaran turawan yamma suna da ainihin nasu ci gaban sannan ko wasu kafarai daban waɗanda ba irin waɗannan ba su ma suna nasu ci gaban dauki kafare irin na Japan irin na China ai ba irin turawan yamma bane ko ba sa ma ga maciji kai dauki kafare ma irin na Iran ɗan Shi'a ai su ma suna da nasu ci gaban da suke da shi kuma ba irin waɗancan kafaran bane ashe ko babu wani nau'i na jinsin dan adam wanda Allah ya katange cewa su kaɗai suke da fasaha ko ilimi ko ya kan da za su iya kawo ci gaba ga duniya wanda ya tsaya yayi tanmiyan nashi sai ya samu ci gaba wanda ya wasa sai ya zama a baya to shine sai aka samu musulmai a yanzu sun zauna dabas suna wasa din babu abin da musulmi suka iya in banda consumption din waɗannan abubuwa Allah ya shirya da mu shine sai mala yake cewa li anna rasul sallallahu kama anna istirada sinaati wa ulumiha minhum la yu'addu min qubayl at-tashabbuh wa taqlid kama yadda kuma istirad aje a dauko fasaha da ilmomin sa a kawo cikin musulmai a dauko su ayi importing din wata fasaha ko wani abu a kawo cikin musulmai baya daga cikin kwaikwayo ma'ana yanzu mu tura wani ya je ya koyo wani ilimi ya dawo ya dinga koyar da shi a cikin al'ummar musulmai ya musuluntar da abin da ke cikin shi na kafirci ya tace shi ya ware kafircin shi ya ban musulunci tsantsa wannan baya cikin kwaikwayon kafirai ma'ana in muka wayi gari mu musulmi mu kafirai sun iya wani abin da bamu iya ba muna da matukar bukatar shi kuma bamu amunta akan su su ci gaba da yi mana ba bamu amunta a akan a ce kafirai za su gaba da kula da matanmu idan sun je antenatal za su gaba da kula da marasa lafiyar mu idan ba su da lafiya za su musu tiyata ba mu amince akan wannan ba sai mu tura ƴaƴan mu su je su koyo to wannan bai daga cikin koyi da kafirai mu tura mutanen mu su je su iya bai daga cikin koyi da kafirai jama'a li'anna rasul sallallahu alaihi wa sallama kana yasta'milu ma yasna'uhu al-kuffaru min libasin wa aniya don manzo Allah ya kasance yana amfani da abin da kafirai suka kera na sutura da kayan gida wato su kwanuka da robobi da makamantansu ya tabbata manzo Allah ya saka sutura wadda take kafirai suka kera ta ya amfani da takobi wadda kafirai suka kera ta ya amfani da abincin abinci kwano ko plate na kafirai ashe babu laifi kenan amfani da irin waɗannan abubuwan muntajat na kafirai waɗanda suke ainihin wato kowa na da buƙatar intaji ɗinsu inna ma ya rage kamar da muka faɗa sai mu kokari mu namu zama mun fahimci wannan da kyau ko sai malam yake cewa wa nahwi zalika da makamantan waɗannan innama tariqatul ifadati min as-sina'ati idza sahabaha naqlun naqlu adatin wa taqadatihim wa taqalidihim wa nuzamihim wa kulli ma huwa min khasa'isihim yace abinda kawai a zai sama matsala a cikin amfani da sana'o'insu da wayewa kansu shine idan ya zama ya taho tare da hakan ɗaukan al'adunsu da takalid ɗinsu wato tsare-tsare wani ba muhim da tsare-tsarensu wa kullu ma huwa min khasa'isi da duk abin da yake ya keɓanta da su wannan fa inna hadha huwa al-mahdhur wannan shine abin ki ma'ana dan zaka zama likita to bai nufin dole sai ka zama mabarnaci wanda zai zama bashi da imani bai da tausayi irin turawa suke sai ka zama kana da imani da tausayi irin na musulmai kana da nasiha kana da aqida mai kyau kana da lafiyayyen tunani akan cewa lalle Allah ke warkarwa Allah ke bada sauki dan zaka zama ainihin wato injiniya bai nufin shikenan sai ka ce komai da turawa suka faɗa komai da suka rubuta duka daidai ne ko ya saba wa shari'a kana ji kana gani wai kai da likita ne suka ce wai kai baka yadda cewa akwai wani ciwo na aljinu ba baka yadda akwai wani ciwo na masu ba saboda mene sai ka ce saboda scientifically ba proven din shi ba to kaga wannan mukabara ce tahakkumi ne wannan shine ka dauko duka abubuwan nasu shine gina abu akan kawai abin da ake iya gani babu wani abu wanda ba za a ainihin wato iya fahimtar shi ba sai an gan shi ire-iren waɗannan mugayen tunanin idan aka ɗauko su shine an taho da barna kenan kuka ce dan kai wato dan boko ne shikenan zaka dinga ci abinci da hagu zaka dinga gaisawa da mata zaka dinga jan wando ƙasa zaka dinga aske gemu zaka dinga zaka dinga kaunar kafirai duk wannan shine mugun abin da yake shiga cikin tunanin mutane ko to wannan shine matsala da an yi magana kuma ka ce to menene wannan ai ba wani abu bane ai zamani ne bai da shi ai wayewar kai ce ai ba yadda muka iya to wannan shine mugun abin da ke ciki Allah ya shigar da mu sai mala yace al-mawdu'ul khamis mas'ala ta biyar game da waɗannan abubuwan da yake tattauna a cikin wannan muqaddima shine fi'atun minan nasi nuhina an tashabbuhi biha ga wasu kungiyoyin jama'a wasu mutane waɗanda aka hana koyi da su nabbaha al-muallifu ila anna tashabbuha al-manhi anhu ibnu taymiya yayi tambihi ya fadakar game da cewa kwaikwayon da aka hana lam yakun qasiran ala tashabbuhi bi ahli al-kitabi min al-yahudi wan nasara bai takaita akan kwaikwayon wato kitabawa waɗanda aka ba su littafi ɗin nan ba daga cikin yahud da nasara wal a'ajimi da kuma maguzawa minar rumi wal furs daga cikin rumawa da farisawa ba wal majusi da kuma maguzawa masu bauta wuta ba balin nahayu an tashabbuhi shamala umuran ukhra ai shi wannan hanin ya hada da wasu abubuwa daban waɗanda ba waɗancan ba daga cikin su akwai faqad waradan nahayu an tashabbuhi bi shaytan wa ahwalihi ya zo a cikin sunna an ainihin kwararo bayanai game da hani da kwaikwayo da shedan da halayen shedan wa amalihi da ayyukan shedan mislul akli bishimal kaman ci da hagu cin abinci da hagu wa shurbi biha da shan ruwa da hagu ya tabbata cewa al'ada shedan ne an hana fa inna hadha min amali shaytani wannan na daga cikin ayyukan shedan wa nahnu manhiyuna an kulli ma huwa min amali shaytani kuma mu an hana mu da yin duk wani abu da yake halin shedan ne kaman shi wannan ci din da hagu kaman ainihin wato abin da ya shafi misali zaman dafe kaman mutum ya tsaya ya sa hannun shi a kwankwaso kaman jin daɗi idan aure ya mutu da daga cikin halin shaidan da aka hana ko da ire-iren waɗannan duk wani abu da ya zama dai ya tabbata cewa al'ada ce ko ɗabi'a ce ko halin shaidan ne haɗa faɗa haɗa husuma gulma da gunzugulu hassada duk sa daga cikin halayen shaidan da aka hana mun gane wannan da ke ko jama'a sai ce فإن هذا من عمل الشيطان ونحن منهيون عن كل ما هو من عمل الشيطان فإن الشيطان مذموم شرعا domin shaidan a shar'ance abin zargi ne abin kyama ne wa aqalan haka ma a hankalce walana inda hadal ma'ana waqfatu tibarin wa ta'ammul malam nasir akal yace game da wannan hanin na koyi da shaidan akwai abin da ya kamata a tsaya a duba a yi nazari a nutsa cikin nazari فإن كل ما هو من خصال المتبعين للشيطان, للشيطان والغاوين yace ka lura da cewa duk wani abu da ke cikin ɗabi'a da halayen masu bin shaidan da wawaye min alfusaki daga cikin fasikai wal usati da masu saban Allah wal mujrimina da masu laifi wal zalama da macuta mugaye wal zanadika da zindikai marasa addini marasa aqida wa nahwihim da makamantan waɗannan ƙungiyoyi na batattu da tawaga ta mutanen banza ya kunu manhiyan anhu to shi ma abin hani ne ma'ana an hana bin shaidan to an hana bin duk abin da tawagar shaidan ke yi su waye tawagar shaidan mazowa laifi masu sabo masu zunubi masu ainihin ta'addanci macuta azzalimai da makamantansu duk abin da ya zama da an ga kaza an san ɗabi'a ce ko hali ko take-taken ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan to wajibi ne musulmi ya ainihin wato guje ma kwaikwayensa wa zalika bi hukmi ittiba'ihim lishaitan saboda wannan yana zuwa ne a matsayin sakamakon bin da suke wa shaidan sai ya zama abin da suke yi ya zama duka a cikin harkar shaidan ne kenan wa nahnu nuhina amma huwa min sabili shaytani wa amalihi mu ko an hana mu bin duk abin da yake tafarkin shaidan da aikin sa fa yajibu alal muslimi almutamassiki bi dinihi da haka jama'a wajibi ne ga musulmi wanda yake riko da addinin sa ku ji musulmi almutamassik bi dinihi wanda ya dauki addinin shi da muhimmanci an yi tajannaba kullama huwa min shi'arati haula'i ya guje wa duk wani abu wanda yake tambari ne da tuta da ainihin wato abinda aka san waɗancan suna yin shi su waye waɗancan atba'i shaytani wa hizbi mazowa shaydan masu bin shi da kungiyarsa wa an yahzara mu'asharatuhu yayi taka tsantsan ya tsoraci rayuwa tsakankanin su wa yub'ida wa yab'uda an amakin tajammu'atihim ya nesanci wuraren tarurrukan su da wuraren zaman su li'annaha mawatin shubha dan alal akal waɗannan wurare da za su samu shi shubha ne za su rikita mai addinin shi za su sa mutane su fara tunanin ko ba mutumin kirki bane shi za su sa ya rage ganin mutuncin addinin shi da aqidar shi ba zai wayi gari ba mafi karancin barnar da zai samu kanshi shine ya daina ganin munin laifin da suke zai ga ai ba komai bane saboda ya saba gani qurbuha yudri bil muslim kusanci zuwa ga wurare da mutane na banza jama'a shedan yana sa musulmi ya zama yuzri ya samu wulakanta ya tawaya wa min shi'arati hadhihi al-asnaf fi asrina daga cikin shi'arat tambarin da ake gane alamun da ake gane waɗannan jama'ar shedan a zamanin mu dinnan al-albisatu ad-dayiqa sutura matsatsu fitted ko yanzu har maza za ga ka sai ga mutum ya saka riga wai yanzu an daina ma riga shige saboda wani tsabar lalata in kai wa tela riga dole sai ka gaya mai ya fama shige in ba ka sai maka riga kamar zai makafara haka suke yanzu to ya kamata tiloli ma su gane wannan wannan at-ta'awun ne alal ismi wal udwan duk mutane zama stress su matsatsu kaman sun shiga rami na ainihin zomo ko damo ko yana daga cikin al'ada kafirai muna na al'ada Allah ya zika mala albani Allah ya gafarta mishi da rama yayi wannan katin jama'a yanzu an fi shekara 15 ya tattauna wannan matsalar tun ana muciya ya fito da abubuwan da a lokacin ma mafi ba su ma fahimce su ba shine cewa sanya waɗannan matsatsin kaya da muka jarabta da su yanzu mazanmu da matanmu al'ada kafirai ce amma kuma har ya zama yayi har da sai ka gama limami ma da su yana sallah duk rabin jikin shi a waje ko ana ganin duka tudu da ramin jikin shi tun abin yana kan mata kawai yanzu ya zo kan maza kaga ya zama balwa amma to gashi dai malam Nasiru al ya ce daga cikin abin da yake al'adar kafirai ne wanda ainihin musulmai suka samu kansu suna yi a yanzu wanda shi'ar ne na kafirai mazuwa shedan akwai sanya sutura matsatsu wata khattumi bil zahab da sanya zobe na zinariya zobe na zinariya ga maza haramun ne zobe na zinariya muhallaq ga mata haramun ne karanta adabu zifaf muhallaq shine wanda yake an yi cycle da shi gaba daya babu furja wannan ma ya haramta wannan shine tahqiqi game da mas'alar mutane su daina kawo su shibohi da wasu maganganu umumiyat suna gaya muku ya ku mata kuna biye musu wuta za su kai ku domin sakamakon me saka wannan wuta ne ku daina biye musu wannan shibohin da malamai suke kawo muku malamai waɗanda suke ko dai ba mu haƙiƙai bane ko kuma masoya zuciya ne suna gaya muku tunda kuna neman abin da zai ba ku mafita ne kawai ku dai ba ku damu da lahirar ku ba sai a ce yau ai akwai sabani to sabanin nan da kika dauka na gidan wuta ne ki san wannan yake yar uwa musulma wata hakiki game da shi shine al-muhlaq ba a sakawa kwata-kwata maza da mata maza kuma ba su sakawa gabaki daya amma yanzu ya zama yayi in za a yi aure sai an saka sai an kawo sai an zo kowa ya saka wa kowa al'adar kafirai kana gani ayin musulmai suna yi Allah shirin da mu wa halqin liha da aske gemu wannan kam ai illa man asama Allah wa qalilum mahum duk inda ka je musulmai sun jarabta da wannan mugu al'ada Allah ubangiji ya shirya da mu har ma ana ganin wanda yake da gemu kamar wani ba kauye ne ko bai san abin da yake yi ba jama'a bayan ɗan shekarun nan baya ma fa su kansu turawa fa suna barin gemu fa shekara ɗari ne zuwa da hamsin nan kusa ba turawa suka canza al'ada su zuwa aski gemu amma kana ganin hotunan turawa na da manyan masana a cikin turawa da philosophers da scientists za ga shi kowa da gemun shi haka digidaja kamar ustazu amma yanzu wai saboda wannan ta juya kawai sai suna aibata masu gemu kawai mu kuma saboda mun zama duk abin da muka gani turawa sai mu ɗauka ya zama tunanin mu da al'adar mu shikenan sai muna aibata mu marasa gemu amin muna aibata masu gemu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da gemu gemu mai yalwa wanda har miƙawa matar shi yake haka tana taje mishi ya daga zaune kai kuma ka ce kai musulmi ne ahlus sunna kuma ka ki barin gemu gara in bai fito ba wannan shikenan ka huta ko amma ya fito ka aske ya fito ka aske jama'a wannan wannan barna ce tsakani da Allah wannan rashin tunani ne a samu ahlus sunna da wannan to kaga kuma yanzu gashi ahlus sunnan mu da dama har malamai su samu kansu a cikin irin wannan kuskure ya kamata mu gyara jama'a kafin mu yan dariƙa da yan shi'a da sauran mutanen gari wa'azi su gyara abin da suke na barna to mu ya kamata mu fara gyara namu da muke mu mu ci moriyar wa'azin mu tukuna kafin wani ya ci moriyar shi Allah shi ya mu wa isbalif fiyabi da sakin wando nan ma malamai su dinga tawili har ka ji mutum yawan mumbarin sunna yana wannan mugun magana yana muguwar magana cewa yana zagin masu dagaggun wanduna to wannan kalma ce ta kafirci domin by extension yana zagin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda kuma ya sani ƙarya yake ya sani cewa ba haka bane abin da yake faɗa balhum qaumun khasimun yana sana cewa ƙarya yake duk dan idan da zai hau kan mumbari ya ce masu dagaggen wandan nan kaza wala ya san ƙarya yake shi ma ya san munafiki ne shi saboda ya san wannan shine tambarin shi duk wanda zai ce wai ai ga ga sayyidina Abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi go ahead to kai ya baka go ahead da annabi ya ba sayyidina Abubakar go ahead shi annabin ya ba kanshi ma wannan go ahead din tukunna shi fa bai faja na shi kasa ba cewa sayyidina Abubakar yayi ba komai kuma na sayyidina Abubakar ba irin na mutanen yanzu bane mayafi ne yana faduwa ba wai ya je ne musamman yace shi ai mushe kai kasa ba faduwa yake in yana faduwa sai dinga rufe kafa sai ya je ya nemi wannan uzurin manzo Allah ya ce mishi ai ba irin ka bane to wani ma sai da shi ma ya ce wai shi ma ba koyala yake ba to mun ji ba koyala kake ba Allah ya san zuciyarka amma dai annabi ya hana in dai kai musulmi ne mai kauna Allah mai san bin manzo Allah sallallahu ka bari kawai amma yanzu wannan mas'alar jama'a har ta zama abin wai haggori har abin ai mutane waka ana zagin sa akai wai wai masu daga gun wando ko a ce mutum mai wandan kanin shi ko kuma din da aka ganka wai an ga abin mokri jama wani irin bala'i ne mutane suka samu kansa a ciki to idan dan bid'a yayi mokrin dinka ko kafiri da sauki dama shi ya riga ya identify kanshi amma a ce wanda kake gan dan wanka ahlus sunna ya maka wannan shine abin bakin ciki ya kamata ƴan uwan mu ahlus sunna su gane cewa wannan jama'a zindikanci ne sukar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ne bai kamata a ce kana musulmi ahlus sunna a ce ga wata sunna tana makaikayi kaikayin har ya fito fili har kana sukata ba wannan ba karamin alkaba'i ne kake kanka ba Allah ubangiji ya shirye da mu na'am na'am na'am kwarai kuwa ba abin da ke zuciya ka ba na'am wucewan shi kanshi alamar girman kai ne Allah shirye shi mu wa wa hamlis suwari da daukan hoto kaji wata wani bala'i ma da aka shiga a duniya gaba daya har ma mutane ma suna tunanin ya za a haramta hoto ma jama'a hoto haram ne yawwa karanta littafin da muka ambata dazu a littafin adabu zifafi fi sunnatul mutahhara da littafin tahdhirus sajid min ittikhadil quburi masajid yadda ka san haramcin zina da haramcin riba da haramcin sabawa iyaye haka haramcin hoto yake illa masusniya sai abin da za a togace saboda wato bukata ta larura kamar da ake togace amfani da banki na riba saboda bukatar larura ko kamar da ake togace cin mushe saboda bukatar larura ko to bukatar larura tana iya sawa a yi wannan amma ba haka ba hoto haramun ne domin ya daga cikin zari'a ta kafirci shi sa musulunci bai yi wasa wajen haramta shi ba shi sa jama'a anan da mana tambihi akan munan tun daga ɗaliban darul hadisi salafiya da sauran masoya malam albani rahimahullahu yawa mu ji tsoron Allah mu daina yawo da hotunan shi da muke dinnan bai da amfani gaskiya ba abin da malai koyar ba kenan sanya hoto a screen sai ba manna shi a jikin kaza yawan kullun kai posting din shi a Facebook a Twitter a Instagram a wane ne gaskiya saboda Allah wannan ya saba karanta wa malam albani kuma ina ganin wannan ya daga cikin cin amana da mutane suke kururuwa an yi kaza an ci amanan malam to cin amanan malam shine abin da ka san ya karanta ka san ba daidai bane kuma ka je ka ci gaba da kuma da hoton shi in ya zama dole ka sa naka amma ka dina yayata hoton malam albani ba shine abin da malam albani yake so a yayata ba ba shine abin da zai amfani shi a yayata ba ka yayata karantawar shi tsakani da Allah mutanen mu suna yin wannan da sunan kauna to ta zama irin kauna irin ta yan dariƙa shine kauna babu ka'ida mai da soyayya ta zama kawai wani daba ta yin duk abin da aka dama da tazarru'i da wato da justification na cewa ai so ne ai so ne a so da kake wa mataka ko ɗanka da so da kake wa malaminka duka yana da ka'ida a cikin shari'ar musulunci in ba haka ba al'akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa almuttaqin zaka kauna tana da ka'ida a musulunci baya daga cikin manhajin malam irin wannan abun da ku da yana cikin manhajin sai mu zo mu manna wani babban abun nan anan mu manna anan yanayin da yake a ofisoshi da ma'aikatu mu manna hoton shugaban kasa da gwamna sai mu kuma manna na daraktan makaranta ko wanda ya kafa tar da sauransu malam rafi shi ma ran da ya rasu sai a manna na shi haka haka ba ka yake yi ba to ba wannan ba cikin al'adam dukkan zaga maka tana ba za ga hoto ba insha Allah sai dai a jikin kuɗi ko a jikin form ko a file ko to wannan ya zama dole ne za a yi maka e-passport za ka shiga makaranta za ka yi kaza za ka buɗe account ɗin banki ya zama larura wannan amma irin waɗannan hotunan da ake a je a yi album guda na, biki album guda na suna album guda na nyac wani album na graduation wani album na, na, graduation ɗin hadda gashi nan iri-iri na walimar saukar karatu na walimar duk waɗannan jama'a maguzanci ne barna ce da kuma israfi ne ɓarnatar dukiya ce kuma dole sai an fara mutane wannan gaskiya ko su ji ko ba su ji ba dai an fita daga uzurinsu kareji ya ce da gaskin wato muguwar ɗabi'a da mutane sai koya ta kafirai da mabuwa shaidan shine mene hamlu suwar na'am na'am na'am ito idan ya zama mana larura bayar da zami sai mu saka shine ya zama mana ɗaya yake da wancan irin na irin na jikin kuɗi da na da na passport din e-passport in muka rasa yadda zamu amma in da zamu iya nuna musu cewa to mu ba mu ba mu da hoto kuma mu a kaidan mu kenan in sun yadda kawai shikenan yafi shine asalin mu amma in suka nuna cewa dole prerequisite ne sai mu saka da sun tafi sai mu cire kafure mu rugar da su eh wato ai ita fatawa ana yin ta ne da gwargwadon wato situation ko wa alaikum salam ba hoto hard copy ba za ka ce soft copy ko? to ba hoto wane kenan zi mana hoto da soft da hard da na kyamara da na zane mutane su kuma su kanto na tafin na nasin albani sai da ya tantance matsalar dalla-dalla don wasu sun ce hoto wanda ake ɗauka da kyamara yanzu ai ba zane ba ne ai kaza kaza ne ya ce to ai abin da ake nema game da hoto na kyamara ma bayyana shi fiye da na zane kuma laifin kala biyu ne akwai laifin zanawa shine wanda aka ce mutum zai kulla za a ce sai ya kulla shinkafa ko ranar kiyama kai sai ya hura masa rai ko kamar da hadisi ya zo ba zai iya ba kai shi wuta to wannan laifin zanawa kenan akwai kuma laifin iktina'i aje hoton daukan shi a matsayin wani kaya mai su muhimmanci kamar da kake boye da kudinka kake boye da certificate ɗinka kake boye da sauran takardu masu muhimmanci kuma kana boye da hoto akwai wannan laifin shi ma domin wata girmamawa ce kake yi ma wannan abin ko musulunci ya hana sannan akwai kuma laifin mannawa shi ma yana nan mai zaman kanshi shi kuma shine in an manna mala'iku ba su shigo ba kaza kaza kaza kowanne akwai laifin shi da haka dukkanin mu'amala da ake da hoto tana cikin tana kewaye ne a cikin waɗannan al'amuran akwai laifin mai yi akwai laifin mai ajewa akwai laifin mai mannawa dukansu kowane gwargwadon yadda shari'a ta faɗa haka ya kamata a mu'amalanci shi a alaikun suna duka ɗaya ne matsayinsu duka ɗaya ne matsayinsu sun kaso ba sai ka yage takardar ba na ruwanka da ita sai ka yage kayar koko shi ne man shafawan ok kana sayarwa a shagonka ya zama larura wannan ko ba za ka yage ba da mutane ba su siya ba amma kai kasu yanzu ka zo da shi gida sai ka cire takardar shikenan sai ka cire takayar abinda da ya kamata mutane su fahimta kenan larura ana mata hukunci da gwargwadon bukata ne kowa akwai gwargwadon bukatar shi yanzu wani kwata-kwata bai da bukatar hoto kwata-kwata gaba daya saboda misali ka dai shi bai zuwa ƙasar waje bai bukatar e-passport ba shi da account a banki ba shi da lasi na, na driving baya aiki da kowace ma'aikata ba shi da shago da yake sai da sabulu da mai da, da madara da biskit ta haka ina ruwan shi da hoto kamar misali almaziri ne wanda yake bara ina ruwan shi da account din banki ba ruwan shi ko da haka kowa gwargwadon bukata ne a lokacin da shi bai da bukata ga wannan hoton wani kuma yana da duka waɗancan abubuwan kaga bukatar shiga hoton tsaya iyana sannan wani kuma bukatar shi za ta wuce iyana haka dai gwargwadon yanzu misali kaddara kai ustazi ne dan salafiya kuma dan siyasa bukatar ka a hoto ta wuce bukata ta misali ni ustazi kinni misali ko wani ustazi da yake kawai gashi nan haka miskini kamar ni dinnan misali saboda kaga kai dan siyasa ne dole kai fosta ko a Najeriya an ba ka fosta ka ba za a zabe ka ba za a fara cewa ba ma maganin fosta shi da ka dole haka zaka je a ustazan can nan a maka hoto na fosta a fito da kai kai larura ka ta kai iya nan kar kuma wani ya gani ce to ai ya ga ustazuwa ne yayi fosta da ka shi ma bari ya aje hoto a'a kowa gurgudan bukata ce ta shi da ka ba za a yi bada fatawa ga magari ba domin hoto ya riga zama baliya ce ta zama wata wani bala'i ne da aka jarabci kusan dukkan mutane yanzu da shi a duniya duk inda ka kai ka kawo mutane ba za su gushe ba suna daukan hotunan nan ba ganin mutane saboda zakewa hautan gawa suke dauka yanzu da makabarta da komai sai an dauka ana wankan gawa suna dauka ana jana'iza suna dauka me me ina rana wannan jama'a duk abin da ake so ake wai sai an baushi sai an wai sai an khallada shi sai ya zama ana da ana da wato memories din sa ban san me zan ce da Hausa ba ana da abin da ya tuna maka da shi ka duba ga jama'a da ake ɗan islamiya sun zo sun zo yin me sunan shi walima wanda ita kanta walima islamiya da ake bid'a ce da saukaka tun Qur'ani da ake duka waɗannan bidiyoyi ne karanta fatawa ta lajnatul da'ima amma za a zo a ta daukan hoto a dauki na bidiyo a dauki na kyamara kowa da kyamarar shi da hansa din shi ya dauka bala'in ma yanzu ya wuce sai an je gun pedi ko alabama ko photoshop yanzu kowa na rike da kyamara a hannun shi kowa bala'in ya riga ya gama duniya wani jawabi wani malami yake yi wata ta'aziyya ake yi kowa na dauke da hoto duk an dauka kuma kafin ka ce kanzil ya bi duniya ya tafi viral to wannan bala'in dole sai mun takan jama'a game da shi domin koyi ne da hanyar kafirai ina fata an fahimci wannan kuma kada wani ya mana ilzami ya ce to ai ga nan kuna karatu a kyamara ko mu karatu muke da ita wannan karatun wannan abin da ake dauka ɗaya yake da rubutu da yake matsayin su ɗaya ana yi ne bisa babul larura ma'ana yanzu in aure za mu ɗaura ba ruwanmu da wannan kyamara ba za mu ɗauka ba saboda ba ma buƙatar sai mun aje memory ɗin wannan sigar da aka yi ballantana kuma idan muna tafiye-tafiye ko muna yawo a gari din da ka je din da ka tsaya ka ɗauki kanka a ganka ga kanan a salta bigo ga kanan a ina ne sunan garin guraren da ake zuwa na asar ɗin nan ga kanan a pyramid a misra ga kanan a bakin inda aka ce shine wurin asabul kafi a yaman duka ga mutum ya ɗauki hoto balantana ko mutum ya samu kanshi a dubai ko new york ko ko abin nan inda yake ganin cewa tufa nan fa ya zo inda duniya take yayi sai ga wani sai ya hoto dubu da guda daya na ruwan alfu sura wa sura ko Allah ya shirye da mu na'am na'am na'am a mana haddasu mana kuma kun ji abin da yake cewa wai irin wayoyin nan na zamani akwai smartphones na yanzu alhatifus zaki wanda idan mutum yana kiranka za ka iya sa hoton shi kamar mataka haka da kake bala'in santa ko wani makusanci yadda da ya kira ka za ga hoton shi a screen din a wannan bai shiga cikin larura ba domin you can do without it za ka iya haƙura kuma ba abin da zai faru ba ta yaji ba don ka kisa hoton ta ko Allah ya shirya da mu tama wannan matsalar za a zo cikin ta na lura cewa ta damu mutane mutane suna da suna da problem da ita ko ku bari a zo cikin ta a cikin karatun insha Allah sam sai mala yace wastihabil kilabi da kuma wato daukan karnuka mutum ya dinga yawo da kare ko ya aje kare a gida ko ya dinga zama yana da kare kare ba na farauta ba kare ba na gadi ba kawai kare ne abokin shi wani ma in tare suke kwana tare suke cin abinci in zai mutu ya bawa karen gado kaga wannan ya daga cikin al'adar kafirai wata dikhini da shan taba shan taba shan wiwi da shisha da makamantansu duk waɗannan al'adu ne na kafirai mugayen al'adu waɗanda ba su da alaƙa da tarbiyyar mu da al'adunmu da kuma wata'alluqi bir riyadatil mufsida da kuma makalkale ma wasanni waɗanda suke na barna irin ƙwallon kafa ƙwallon kwando ƙwallon gora dambe da makamantansu ka duwa ga da mutane sai makalkale waɗannan abubuwa makalkalewa da ta kai ta kawo jama'a har ta shafi kusan kowa dattawa da mazaje da mata da ustazai da ‘yan boko da ‘yan birni da ‘yan ƙauye kowa yanzu ainihin wato sai kaga al'amari ya nemi ya lalace mutane al'amari ya nemi ya zama ainihin wato ba yadda aka ake tsammani ba malam ina da masaniyar shigo shi malam wannan ina da masaniyar shigo shi yes to nam sai sai kaga al'amari ya lalace wa musulmai dangane da ainihin wato kwaikwayo da suke da kafirai makalewa wasanni da sharholiya ana sallah mutane suna kallon wasa su kalla su yi musu su yi rigima har kisa duk wannan yana daga cikin bamu kalkalewa al'adun kafirai da muna na abubuwa wal fanni saqit da kuma adabi wanda yake mabarna barna wa tarab da raye-raye da wake-wake fina-finai waɗannan kallace-kallace waɗannan rayace-rayace da music da makamantansu da musulmai suka samu kansu sun makalkarewa kafirai akai kuma suna kwaikwayon kafirai akai banda kawai saurare da kallo da bibiyar abin su kuma suna mayi suna kwaikwayon kafirai su kan sunayen kafirai su yi irin take-taken kafirai su yi irin al'adun kafirai duk wannan ya daga cikin barna da kwaikwayon hanyar shedan wa gairu zalika mimma huwa ma'rufun fi kulli baladin min biladil muslimina da waɗansu abubuwa waɗanda ba waɗannan ba waɗanda suke sanannu ne a ƙasashen musulmai musulmai suna ganin su ga sanan suna yaduwa na barna ƙasashen musulmai Allah ya shirya da mu kama anna lahum simatun kama anna lahum simatin wa malabisa wa marakiba kama yadda suke da simat wasu alamu sima shine alama da za a gane mutum wa malabis da wasu suturu da ake gane mutum da su wa marakib da ababen hawa wa tajammu'at da kuma wuraren tarurruka ya arifu hannasu fi kulli bi'atin musulmai mutane suna iya gane waɗannan abubuwa a kowane environment a kowane wuri bi hasabi ma fiha min a'rafin wa adatin da gwargwadon al'ada da al'adun mutanen wurin fa yalzamu kulli muslimin an yatajannaba kullama huwa min khasa'is ha'ula'i al-fusaqi wajibi ne akan duk wani musulmi ya guje ma duk abin da yake an san waɗannan fasikai ne da shi wal mujrimina da waɗannan mujrimai wa an takuna lahu shakhsiyatuhul mumayyaza ya zama yana da ainihin shaksiyarsa wata ke ta keɓanta ta bambanta allati talzamu taltazimu bil adabi shar'iyya wanda shaksiyar ta zama tana da ainihin lazim cewa ladabba na addini wa Allah ya talita bi hadhihi al asnafi kar ya zama yana cakuɗeɗeniya da waɗannan mutane illa bi qadari darura sai gwargwadon abin da ya zama mishi dole ka an yurida da'awatuhum lil haqq kamar ya zama kana so ka kira su ne zuwa ga gaskiya ma'ana kai ne yanzu ustazu za a iya ganin ka a wani wuri amma ya zama kaje da awa ne ba kaje kai ma a yi sharholi da kai ba ma'ana kana ganin ya dace waɗannan matasa da suke anguwa ba su da aikin banda kallon kwallo kai ma kawai sai ka je sai ka buɗe gidan kallon kwallon sai ka sa mishi sunan gidan kallon ustaz viewing center duk wanda ya zo kafa fara kwallon sai ka saka musu karatu ko an fita half time sai ka sa musu karatu kana nan kana da awa har sai ku mai da wurin ya zama makaranta ina san wanda ya haka sai a cire kujerun sai a kuma kai ana kantar da fiqh da hadisi da usul fiqh da musalahu tare cewa san da ya fara usare da suka fara zagin shi suna zargin shi cewa ya bata dan me zai bude sana'a kallon kwallo misali saboda kasan usare akwai istiqama Allah ya kiyaye usare to irin wannan gwargwadon yadda kaga zaka iya yi in kaga kana da wato salahiya da kwarewa da jure zaka iya wannan da awa kai ka jawo su kada su janye ka da kaga je ka fara samun kuɗi ko shikenan kuma ka manta da da'awa a sai a maimakon ka dawo da sai a kana ƙara buɗe wasu gidajen kallon ƙwallon da da da da da santoci go to da haka sai kai taka nan game da wannan shine abin da yake cewa illa bi qadari darura ka an yurida da'awatuhum lil haqq aw inkara ma hum alayhi ko yayi nufin musu musun abin da suke akai nin munkarin nan mummuna abu wa amruhum bil ma'rufi da kokarin musu umarni da kyakkyawan aiki wastislahihim da kokarin gyara su aw tatarruhul maslahatul ma'ashiyya ko kuma bukatuwa ta maslahar rayuwa ta tirsasa mishi libai'in wa shira'in dan saye da sayarwa kai ne mai sai da tsire kuma babu inda ake samun cinikin tsiren nan kamar gidan dambe ko inda ake kallon buri ya ka iya sai ka je ka daya ka sai da tsirenka kana kana istighfari saboda kuma kana yake tsara mun gane wannan ko bi sharti Allah ya kuna lahu ma'ahum ishratun wa wuddun ya zama babu tarayya wajen rayuwa ko soyayya tsakanin shi da su na'am ai in muka ce in babu inda za a siya sai nan sana'a kace babu yadda ka iya kuma su suna siyan irin abu ko kuma su kaɗai suke siya in ya zama haka ne mutum yau kanshi adalci wajen wannan fasara in ya zama haka ne da gaske dole sai su ko kuma kaddara nan suka tarar da kai ta yiwu dama kana da shagonka a wajen sai aka zo aka kafa kuma wani wuri na fasikanci a kusa da wajen kuma waɗannan da suke fasikanci suna zuwa su sai fiye wata su sai maltina su sai batir da sauransu kaga ba za ka ce bari ka tashi ka kuma ka sake anguwa ba ko kaga shi din ne da su suna siya yayin su fi siya da daraja sai shi ne maslaha ta rayuwa din da yake nan mutane dai su gane larurori ne za ka yi amfani da su da gwargwadon abin nan karka saka hila ko san rai zaran ka saka hila ko san rai to Allah yana cewa ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ina fata mun fahimci wannan kada mun yi kwatance ko shikenan mutane su dauka sun samu zari'a ta wannan abin nan kwatance ne ko muke wanda zai sa a dan fahimci abin gwargwadon fahimta wallahu ta'ala a'lamu bis sawabi bi sharti Allah ya kuna ma'alahu ma'ahum ishratun wa wuddun da sharadin ya zama tare da shi tsakanin shi da su babu wato mu'ashara cakuɗe ɗaya da juna da kuma kauna wa an ya'mana ala aqidatihi to amma mafi muhimmanci ma kenan ya zama yana cikin aminci game da aqidarsa wa khuluqihi da halayensa wa irdihi da mutuncinsa minhum cewa zai tsare aqidarsa zai tsare mutuncinsa zai tsare halayensa daga su samu matsala irin tasu in ku akwai wannan to gara ya hakura da wannan abun duniya da zai samu ya tsira da waɗannan abubuwan da sune rayuwar shi sune darajar shi sune arzikin shi kama nabbaha al-muallif kadhalika ala sinfin akhara wa radda an-nahya wa radda an-nahyu fi sunnati an ba'di khisarihi kamar yadda kuma ibnu taymiya ya yi ishara zuwa ga wasu ɓangare daban daga cikin mutanen da aka samu hani ya zo dangane da ainihin kwaikwayo da su wa humul a'arabu su ne mutan ƙauye allazina lam yakmul dinuhu wanda addinin su bai cika ba al'arabu kenan ko shaddu kufran wani faqa man bada jafa fa innal a'raba fil galibi domin su mutanen ƙauye a mafi yawan lokuta ya tamayyabuna bil jafa'i wal ghalaba an san su da ainihin jafa'i da taurin rai taurin hari mugun nufi wal ghalaza da dacin rai saboda ba su saba rayuwa a cikin mutane ba saba rayuwa a cikin birni ba ba su saba da gwagwarmayar rayuwa ba da haka ba su da ainihin wato wannan experience na iya na iya sustaining pressure da iya taka tsantsan da yi ragayya wa juna da kau da kai ba su da shi in an musu sai sun yi wal jahlu bi ahkamillahi wa hududihi da kuma a galibin lokaci suna da jahilci da sanin hukunce-hukuncen Allah da ainihin wato katangu iyakar da Allah ya iyakanci lidhalika yakunu fihim al-kufru wan nifaqu ashaddu min ghayrihim haka ba kafirci da munafinci yafi tsanani a cikin su fiye da tsananin shi a cikin wasu su fa min jahlihim masala daga cikin jahilci da maguzancin da mutanen ƙauye suke yi wanda aka ce musulmai kar su dinga yi tasmiyatuhumul isha bil atama kiran isha da suke yi da suna atama sallar dare asali atama shine dare lokacin da aka gaji wato sallar da sai an gaji ake yin wannan ya zo da maganganu waɗanda malamai su tattauna su a cikin ainihin ilimi na hadisi a cikin shoro game da halasci ko rashin halascin kiran sallar ainihin isha din da atama za a zo a yi magana akan shi a gaba insha Allah kama wara da fi sunnati kama yadda ya zo a cikin sunna gashi nan ya ishara zuwa ga shafin da za a je an je can zamu tahqiqi insha Allah game da hukuncin mas'alan wa fi'il mu'aqara da kuma ainihin wato yin mutum ya zama mu'akara shine shan giya mutum ya zama alcoholic ya shaye tambele ya zama al'ada shi ne shan giya mai marisa kenan ko khuyala'a wa fakharan suna ganin ma shan giya ka fadi kai birgima kai zage zage ka kwana a kwata to wannan wani abin alfahari ne da cewa kai ka isa ka kai shege to wannan ya daga cikin halayen su munana hum asra'u min ghairihim ila asabiyatil jahiliya kuma mutanen kauye sun fi sauran mutane gaggawa fadawa kabilanci irin na jahiliya wal fakhri bil ahsabi da yin alfahari da dangantaka wa ta'ani bil ansabi da sukan wasu mutane saboda sasu dangantaka su su alfahari na cewa su ne suwa ne kai kuma kai ba kowa bane kama annahum ab'adu anil juma'ati wal jama'at kamar da suka fi kowa nisanta daga yin sallah a cikin jama'a ta jam'i da juma'a ba sa samu suna yin sallah a cikin mutane to rashin yin sallah a cikin mutane al'adar mutanen ƙauye ne daga cikin munanan al'adu da ba a so mutum ya dinga yi wa nahu zalika mimma huwa ma'rufun anhu da makamantan waɗannan abubuwa waɗanda suke sanannu ne game da ainihin mutanen ƙauye watakila yana magana akan mutanen ƙauye ne irin nasu ƙauyukan ko mu kuma nan muna da mutanen ƙauye mu da suke da wasu al'adu waɗanda ba ire-iren waɗannan ba watakila ga mutanen ƙauye suna da saurin zubar da jinin junansu ba su da wasa yanzu da mutum a mai laifi sai ya zubar da jinin mutum ko ya ainihin kaza da makamantansu da da zagi a shari'a sakin baki batsa fyaɗe za ga duk mutanen ƙauye an san su suna irin waɗannan mugayen al'adun da yi ma juna asiri ko tsafi ko kuciya da ire-irensu da irin waɗannan wasanni na lido da karta da duk a ƙauyuka aikinsu daga bayan yan birni suka koyi su haka da daduro za ga mutanen ƙauye yana da mata kuma yana da daduro karuwa ce wadda ya aje yana kula da ita yana ba ta abinci kuma suna haihuwa duk ire-iren waɗannan abubuwa suna nan musamman ka je ƙauyukan da addini ya karanci ƙauyukan da suke nesa da inda ake addini ko ake karantawa ƙauyukan da watakila ba su da musulunci illal ismu war rasul in ka je za ga suna ne kawai da zane amma musulunci tabbas ba sa yin shi duk wanda yake zuwa ƙauyuka ya san haka za ka je kai mamakin yadda mutane suke rayuwa da irin yadda suka mai da ainihin musulunci wani abu daban ba yadda aka san shi a rubuce ba ko a karance ko a ka'ida shi ba Allah ya shirya mu shine mala yake cewa fa kullu hadhihi sifati allati tujadu ladal a'rabi fil galibi waɗannan ire-iren al'adu waɗanda mafi yawan lokuta an fi samun sago mutanen ƙauye wala ta zalu tujadu ladaihim ghaliban hatta al'ana wanda kuma har yanzu ba a gushe ba ana samun mutane da su yajibu alal muslimi an yahzaraha ya zama wajibi akan musulmi yayi takatsantsan da su wa yuhadhdhira minha kuma ya dinga tsoratar da mutane akan su takatsantsan da su li'anna aglabaha sifatu jahiliyyati saboda mafi yawan su siffofi ne na ainihin maguzanci auhiya fi simatil min simatil jahiliya ko kuma suna daga cikin alamun maguzanci wa ma huwa min simatil jahiliya wa sifati hallati mahal islam fa huwa manhiyun anhu aidan duk abin da yake kuma daga cikin al'adu ko kamannin jahiliya wanda musulunci ya hana to shi ma an hana ainihin wato aiki da shi ina fata mun gane wannan sai mala yace al mawdu'u sabi'u gaba ta shida annahyu ya ummu kull ma huwa min simatil kufari qadiman wa hadithan wannan hani game da koyi da kafirai ya shafi duk wani abu da yake na kafirai na da da na yanzu ba wai sai na kafiran zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a hadda na kafiran da muke rayuwa da su a yanzu da na kafiran da za a yi nan gaba a zamunna masu zuwa min al-mufid al-isharati min al-mufid al-isharati ila ma zakarahu al-muallif yana daga cikin abin da yake mai fa'ida al-isharatu ila ma zakarahu al-muallif ayi ishara zuwa ga abin da malam ibn taymiya ya ambata fi ma'aridi hadithihi an tashabbuhi bil ajami wa nawiyin sanda yake bayani game da kwaikwayo da maguzawa da makamantansu min annahu idza nahati shari'atu an mushabahati al ajam cewa idan shari'a ta hana koyi da maguzawa da khalafin nahyi ma alaihi al ajamul kufaru qadiman wa hadisa ya shiga cikin wannan hanin duk abin da kafirai maguzawa suke akai na da da na yanzu hatta wa in kana alaihi al ajamul muslimuna har da abin da ainihin waɗanda suke gwarawa musulmai suke wanda yake al'adunsu ne munana musulunci idza kana yukhalifu sunna idan ya saba wa sunna irin al'adun da ake da su a ƙasashen nan na aure da suna da mutuwa da makamantansu wanda mun san su saba wa sunna ko to har da su duk da mun musulunta iyayen mu sun anshi musulunci musulunci ake yi amma da Hausawa mu da Yarbawa mu da Nufawa mu da bare bari da Fulani ba mu daina wannan al'adun ba ko to su ma maguzanci ne irin su yake ishara ibuwa nan jama'a idza kana yukhalifu sunna in ya saba wa sunna aw al'ada bi shar'iyya ko ya saba wa ladduban musulunci duk zamu zo waɗannan bayanan za a ji su dalla dalla kadhalika yadkhulu fi musammal jahiliya haka nan kuma yana shiga cikin sunan abin da za a kira da suna maguzanci ma kana alaihi ahlul jahiliyati qabla al-islam abin da mutanen jahiliya suke cikin shi kafin musulunci wa ma ada ilaihi kathiru min al-arab al-yawm da abubuwan da larabawa a yanzu suka koma zuwa gare shi min sifatin wa amalin wa adatin jahiliya na daga siffofi da ayyuka da al'adun jahilai wa bi hadha na'lamu da haka zamu gane cewa annal muslimina li yawma muslimai a yanzu manhiyuna amma alaihi al ukhra an hana su daga bin abinda sauran al'ummi suke akai min haulihim wanda suke kewaye da musulmai min ibadati kamar ibadoji wa amalin da ayyuka wa adatin darra da al'adu masu cutarwa wa akhlaqin fasida da halaye na barna wa in lam yakun zalika mawjudan fil qadimi aslan koda kuwa waɗannan al'adun da can babu su la siyama musamman ma da yake wa annal kaseera min mazahiril hayati wa ashkaliha a yanzu wasu abubuwan da suke tsarin rayuwa da salon rayuwa tabaddalat sun canza tabaddulan kabiran canzawa mai yawa fi asrin alhadir a wannan zamanin da muke rayuwa rayuwa ta canza canzawa mai yawa anil usulil madiya daga ainihin abin da ake akai ada sutura abinci tunani halin zamantakewa har yanayin ma dadewa mutane a duniya da abin da ake ganin shine gaskiya da abin da ake ganin daidai ne duk sun canza ma'anil hayat gaba ɗaya sun canza ko to irin wannan zamanin duk da wannan canje-canjen har yanzu akan haka duk abin da kafirai suke akan shi a yanzu ko da kafiran da ba su akan shi to an hana su duka an hana bin waɗannan gaba ɗaya kafiran da da na yanzu wa ma yatashaddaqu bihi bihi ba'd al-mu'jibina bil kuffari yace abinda kuma waɗansu da suke kafirai na burge su suke ainihin kuruta shi suna daga shi suna tallan shi wa ba'dul jahilin da wasu jahilai min anal kuffara yahmiluna ba'da sifatil hamida akwai waɗanda kafirai na burge su sun zauna cikin turawa ko turawa ne malaman su ko sun karanta labarin turawa ba su san musulunci ba ba su san tarihin musulunci ba ba su zauna inda ake musulunci na gaskiya ba sai sai ga kafirai na burge su da waɗannan masu ilimin da kuma jahilai wanda ba su san musulunci ba gabaki daya suna ganin cewa wai kafirai na da wasu sufofi kasidiki cewa kafirai yanzu suna da gaskiya wal wafa'i cika alƙawari wal amana da rike amana fa hadha wa in kana yujadu fi ba'dihim waɗannan sufofin duk da yake ana samun su a cikin wasu ɗaiɗaiwan ainihin kafirai wa yafquduhu ba'dul muslimina almutasahilina kuma ana samun wasu musulmai masu sakaci da musulunci ba su da gaskiya ba su da cika alƙawari ba su da amana fala ya'ani anal kufara azka min almuslimina ala al-itlaq wannan bai nufin kawai kace kafirai sun fi musulmai fil jumla irin yadda wasu ke hukunci a ce yanzu ai kasashen turawa sun fi na musulmai a'a wannan kuskure ne duk da suna yin waɗannan abubuwan wasu suna ana samun su da gaskiya da rikon amana da adalci wasu kuma ana samun musulmai ba sa yin haka to wannan bai nufin a ɗauki kafirai gaba ɗaya sace sun fi musulmai a ɗauki musulmai gaba ɗaya sace suna ƙasa da kafirai bai nufin haka kamar yadda ana iya samun wata mace tafi wani namiji hankali tafi wani namiji ilimi tafi wani namiji ƙarfi amma ba iya cewa duka mata sun fi maza saboda Allah ya riga yayi wannan jabin cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa walaysa zakaru kal unsa to wannan umumin da Allah yayi shine asalin kaida kamar yadda kamar yadda umumi yake game da cewa musulmai sun fi kafirai mu'minai sun fi ainihin wato waɗanda ba mu'minai ba la yastawi ko a menene a a walal ahya walal amwat walal dhil wala zulumatu wala nur shi nake nema wala zulumatu wala nur da dufai da haske ba za su taba zama ɗaya ba ma'ana hasken imani gaba ɗayan shi da yake mumine suna da shi a matsayin su na al'umma dole ya fi wannan duhun maguzancin da kafirai suke da shi duk da ai daukan wani kwaya ɗaya a cikin musulmai da wani kwaya ɗaya a cikin kafirai sai a ga wancan kafirin ya fi musulmin kula da al'adun da suka dace to ana iya samun wannan amma karka musulmai wannan mugun hukuncin na kudin goro wanda kuma ina jin mutane suna yin wannan hukuncin mutane suna ganin kafirai sun fi mu ba haka bane jama'a san ba haka bane su man ka shiga cikin su suna da matsaloli to ina matsalar ta kai kafirci tukunna a babu ita ai wannan shine karshen matsala jama'a cewa Allah uku ne ko babu Allah ko ban yadda akwai lahira ba ai kafirci matsala ta kare mutum anan ina ba ta mun gane wannan jama'a shine sai ya ce la ya'ani la wala annahum khairun minhum alal umumi kuma cewa kafirai ba zai a ce kafirai sun fi musulmai ba a jumlace kama la ya'ani kuma baya nufin annama alaihi al-kufaru min itiqadatin cewa abinda kafirai suke akai na na aqidu wa afkarin da tunane tunane wa akhlaqin da halaye wa adatin da al'adu salimun wa sahihun bai yiwuwan cewa wannan mai kyau ne lafiyayye ne kama annahu idza wujidat fi ba'dihim tilka al-khisal al-insaniyah al-hamida kama yadda idan aka samu waɗannan halaye na ainihin ‘yan adam mai kyau fala ya ani annahum kulluhum kazalika wannan bai nufin duka haka suke wala anna qulubuhum salima bai nufin kuma zukatan suna da lafiya wa kaifa takunu salima wa hiya khaliya min al-imani ko shi zuciya ta zama tana da lafiya alalin babu imani a cikin ta ma'ana gaskiya da riƙon amana da ire-iren waɗannan halaye ne na ‘yan adam masu kyau wanda suke akan fitra to da musulunci kuma tun da tafiya da fitra sai ya sai ya goyi bayan su ya zo ya sa musu hannu ya ba su falala idan an yi su to ana iya samun wani mutum ko da bai gamu da musulunci ba sai ka tare yana yin wannan yana nan ne akan wannan fitira an sama tun a jahiliya mun ji labari da tarihin mutanen da a jahiliya wani zaka ji duk da bala'in da ake a makka nan wani bai shan giya wani bai yin zina wani yana da cika alƙawari wani yana da kyauta wani yana da mutunci akwai su da dama a cikin waɗanda suka musulunta har a cikin waɗanda suka mutu a magudancin kenan ashe kaga yana iya yiwa a samu a cikin kowace al'umma Allah ya bar wasu akan wannan fitira wasu kuma fitira su ta lalace to abin takeicin shine a ce a samu musulmi kuma shi yayi haka wanda shi bayan fitira kuma yana da addinin da yake tafiya tamashiyan ma al-fitra duk da haka sai ya kwabe rigar fitirar shi ya yaga riga addinin shi ya tafi kan waɗancan to sai a mai hukunci shi kadai na barnar shi amma wannan bai nufin sai a yi mutane gaba ɗaya hukunci da wannan a ayan din kamar yadda ba za a yi makafirai hukunci da waɗancan ayan din ba sannan kuma ka san da cewa kafirai duk da kana gansu da wannan al'adun da fitira suna da al'adu da abubuwa da kafircinsu ya ba su dama su yi munana waɗanda sai yan kara yi cikinsu ne za ka saka ku tambayi darakta shi ne zauna a cikinsu duk wanda yake son jin labari zai tambayi darakta an kaje kasar turawa sai kanka ya kusa bugawa an kaga irin barna da ake kaga mutum yana yawo tsirara duk sanyin da ake a London sai ga mutum da yana yawo tsirara da rigar da bata fi rigar jariri ba mazan su da matan su yanzu wannan abu ne mai kyau haka zinace zinace haka fyaɗe haka cin amanar wato asiran junansu haka ainihin wato wulakanta iyaye a ƙasar turawa ne kawai ake da wuraren da ake gidajen aji tsofaffi wanda kawai idan baban ka yi tsufa sai ka je ka mai rijista ka kai shi ka aji kana biyan kuɗi wata ko shekara ana kulama da shi kai ba za ka yi zama da shi kaga wannan mugu al'ada ce mutumin da Allah ya ce kai mushi ka rulfa mushi fakafakan abin nan rahama ko ka je ka kai wasu nurses can sai dai ranar budget din shi ka aika mishi da kati ko ranar kirsimeti ka zirce shi kai da jikokin shi turawa ne suke wannan turawa ne ba su san nasiha ko rangwame kuɗi kawai suka sani turawa ne suke zaka tare yanzu bature shine yake da wato jur'a cewa shi a al'ada shi duk mata da ta yadda ka sadu da ita to babu laifi mata aure ce ko ko budurwa inda ta kai abin da suke ce mata wuce maino to babu laifi ma'ana su babu zina a cikin tunaninsu zina kawai wadda take laifi shine fyaɗe a wurinsu sannan kullum kana karantawa irin turawa suke kisa kisan junansu dan makaranta da dan makaranta yan firamare ma sai ya kashe malama ko ya kashe kanshi ya kashe wasu kullum ana yin waɗannan duk waɗannan ba a ganin su wannan kuma shine abin da kullum suke ruwaitowa a cikin jaridunsu da gidajen tibunsu su ne abubuwan da kullum masanansu na ilmomin nazarin halayyar dan adam suka rasa yadda za su yi su kawo ƙarshen waɗannan matsalolin yanzu a ingila na daga cikin matsalar da suke fama a cikin al'ummarsu shine irin wannan alaƙar jinsi tsakanin malaman makaranta da ɗalibai a primary schools ya zama musu wata wani bala'i da ya game ko'ina a shekarar bara kawai an samu cases waɗanda sun fi guda ɗari biyar na irin waɗannan alaƙar jinsi tsakanin malamin makaranta malamin primary da ɗaya primary wadda bata kai jinsin da suke cewa ɗin ta fita daga minor ta zama adult ba amma kaga ba a kallon wannan wannan kuma shine asalin al'adunsu sai kawai don wani ƙwaya ɗaya yana da gaskiya ko kuma don a system ɗin da suke gudanar na gwamnatinsu ya hukunta dole ka bi doka galibi wannan ne kisa suke bin doka system ɗin baya tolerating ƙin bin doka da ka dole ka bi doka dole ka rike amana aikinka dole ka zo wajen aiki a lokaci dole ka bari a bi ka'idan duk abin da za a yi due process to wannan shine sai ba mu sha'awa alhalin muke da shi asali kuma mu ban namu ne amma al'adu da halaye turawa sana a cikin mugayen al'adunsu da halayensu kuma su da kansu sarar sai da za su da su kullum suna kuka da ya za a yi su kawo ƙarshen ire-iren waɗannan vices da waɗannan illicit acts da suke yawa a cikinsu na dai alaƙar jinsi mugun tunani kisa suicide rape fyaɗe cin amana yaudara suna nan birjik a cikin turawa wanda duka ga bai san wannan ba sai dai bai karanta ba ko bai taɓa zama tare da su ba ko baya karanta abin da suke ciki so da turawa jama'a kafiran nan yahudu da nasara ba abin su burge mutum bane abin bakin ciki ne a ce wai su ne abin da kake kalla su ne wato madubinka da kake tsara rayuwarka su ne abin kwaikwayonka haka ga mutum ya takama ya cewa ni fa bature ne kun san ni bature ne kamar ka cewa fa ni ka san ni batacce ne kamar haka kake cewa shine shine fasarar ma'ana kun san ni ba ruwana da Allah kun san ni ba ruwana da addini kun san ni ban san al'ada ba shine ma'anar cewa kai bature ne shine definition na, na turanci yanzu ya kamata ka gane wannan na'am kaji uba da ya za su yi aure to kaji ko to uba da ya za su yi aure kuma duka an yadda to mu ko nan koda mutum ya yi wata barna za ga ba a yadda da barna kaji yanzu ka duba inda suke ta gogoriyar sai an halarta auren namiji da namiji wanda ya saba wa asalin ɗabi'an ma ɗan adam ɗan adam mai hankali da ya ji ma abin zai je tsiga cikin ta tashi amma wance sai an halarta ƙarƙashin wai yancin abin nan wai yancin ɗan adam duk irin wannan abu mutane ba sa kallon shi sai su kalli wai dan an samu wani bature da gaskiya shikenan da ita zai hukunci ta tura suna da gaskiya ko an samu bature da rike amana wannan na musulunci ne kwaikwaya ko kuma yana nan ne akan fitarar shi bata lalace ba amma turawa waɗannan da na yanzu ɗin nan to matattu ne jama'a a aƙidar su a halayensu a ɗabi'un su kuma koda suna kan shari'a to mun ji tun farko mala ya faɗa cewa shari'ar su ba ta kai mu ga nasara ba mu musulmai tunda ba ta kai magabatan mu ga nasara ba in dai ku mun ce da gaske masu magabata ne dole sai mun yi wato baran-baran da shari'ar turawa mun kama shari'ar magabatan mu na kwarai tunda lokaci ya kure ina ganin sai mu kwana anan insha Allah abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ya bamu ladan shi Allah gafarta mana kurakuran da suka faru tuntuban harshe da gazawa da makamantansu Allah muna addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta ta Najeriya Allah ka gyara mana wannan ƙasa ka kawo mana canji na alkhairi wanda ya shafi al'amuran rayuwarmu da addini da siyasa da tattali da tsaro Allah muna addu'a ta musamman ga malaminmu da ya kafa wannan ainihin wato cibiya mai albarka malam Muhammad al-Awwal Adam al-Albani Allah ka ji kanshi da gafara ya Allah ka sa ya huta Allah ka mishi rahama Allah muna fata ka anshe shi shi da Abdullahi da Umar Abdul Bari a matsayin shahidai Allah ka yuka bayan su Allah ka bar abin da suka bari ya haɓaka ya ci gaba wannan makaranta muna mata addu'a alkhairi Allah ka tabbatar da ita akan digadigan bin sunna ka tsare ta daga sharrin makiya da yan gunzugulu da mahasada subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh